أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربي اسرع لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة بلساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بجاهد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد salawatullahi alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah mulkin sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa nufin sa da Allah ya kara kawo mu wannan rana ta juma'a wanda zama 19 ga watan Ramadan hijira annabi daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan uku haihuwa annabi ta 2020 da hudu ya dace da wannan lana mai albarka ta juma'a wanda muke taruwa a wannan babban gari namu anguwa mai rogo a wannan babban masallaci na juma'a domin ci gaba da yin tafsirin magabata a wannan littafi sarki shine alqur'ani muna fata Allah ya mana gudunmawa cikin dukkan al'amari baki daya Allah ya sa kurakuran mu ya yi mana gafara ayyukan muka daidai kuma Allah ya ba mu lalaci keke na roƙon Allah Allah ya ba mu guduwa cikin dukkan al'amari baki daya da yanzu almanin zai karanta mana a sunan mu kwana cikin suratul an'ami kuma mun kwana ayat da muka Allah zai dora ga ayat da muke ga da take gaba muna fata Allah ya mana guduma Allah ya gata mana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن ظلم ممن ابتغي على الله كذبا لو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون to shi ne Allah muke cewa bismillahir rahmanir rahim Allah muke na gaya mana dauki shi daga ƙasan eh Allah muke ya ce mana wa man azlamu mimman tara ala Allah kadhiba wa wa wa man azbabu wani babu azzalimi eh daga cikin azzalimai eh kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina mara bil izzati eh babu azzalimi kaman sa eh la ahadun azlami man tara Allah kadhiba e bi du'aihi nubuwati walam yanba yace shi annabi ne amma kuma ba annabi bane wannan babu azalimi kaman wannan Allah ya tsare mu da da wannan e bi du'aihi nubuwati walam yanba e sai yace shi annabin Allah ne amma ba annabi bane yayi ƙarya idin gina ma Allah ya au qala uhiya ilayya ko kuma yace Allah ya mun wahayi e kamar yadda ma yayi ma annabawa e walam yuha ilayhi shay'an shay'in kuma Allah bai aiko mishi da komai ba shi wai da komai ba ai nazala fi muslimin sai kazabi wannan aya ta sauka ne akan musailama eh kaza shine da annabci lokacin manzo Allah kiraye mutane da yawa sun da'awa annabci amma babu kaman sa wanda bi kowa zakewa Allah ya tsare mu gabaki daya hmm ai su qala lamma nazala suratul kausara yayin da yake cewa lokacin da Allah ya sauka manzo Allah suratul kausar eh anzala sai yace anzala alayya suratul mislaha sai ya tara jama'ansa da ya ji manzo Allah an sako suratul kausar manzo ya tara jama'a ya gaya musu Allah ya yayo ya yi kuma malaka jibril ya gaya musu sura daga surorin qur'ani shike suratul suratul kausar sai ya karanta mu jama'a yace bismillahir rahmanir rahim inna lana kal kausar salli li rabbika wa nahar sai yace inna sha'ana kal abtar sai yace shi sai ma da ya ji labari sai ya tara jama'ansa sai yace shi ma an sako irin wannan sura kaji abin da shi ake ce mishi usailamutus eh usailama ba eh sai ce anzalat alayya suratul misliha yace ni ma an saukar da mu sura irin kaman ka kaman kwatankwacin irin wannan sura eh ni ma ubangiji na saukar mani abinda yace sai yace wa inna adainaka sai yace aka aka maimakon a ce ina adainaka kausara shi sai wa inna adainaka aka aka sai yace fasalli rabbuka wa aka sai yace inna shani aka huwa ablaka wai shi ma Allah ya saukar da sura irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu eh wa gayyara zalika min al-khurfati kawai sai ya canza wasu arbobi sai ya sa a gaba kawai balamma eh qalaha musaylimatul kazzab wannan wannan maganar wannan abin da aka karanta shine abin da musaylimatul kazzab ya faɗa ma jama'arsa eh yace wai Allah ne ya saukar masa Allah ya tsare mu gabaki daya hmm eh wa kad wa kad warada eh lalle labari ma ya zo ya ce annau arsala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da takarda wasiqa abinda yake ce manzo Allah ko eh kitaban ma ar-rusulina yazkuru fihi eh min inda musalimatar rasulillah ila muhammadur rasulillah farko eh farko head headline na na na takardan wasiqar sai rubuta daga musalimatar rasulillahi zuwa ga Usaila Masir Kazzabi Aiza zuwa ga Muhammadin Rasulullahi wai wasiƙan nawa daga Muhammadin Rasulullahi manzo Allah zuwa ga daga ga Usaila Masir Rasulullahi daga Usaila Matu manzan Allah zuwa ga Annabi zuwa ga Muhammadu manzan Allah eh kaji abin da yace a cikin wasiƙan abin da yake faɗa da ya bayan da ya bada headline headline a cikin wasiƙan sai yace amma ba bayan haka nan eh ina gaisuwa irin na ban girma eh kai annabi ne nima annabi ne sai ya ce to fa innal arda kaga wannan kasar da muke kanta eh bainana wanda take tsakanin mu dinnan eh to nisbaini to raba ta biyu zamu eh kai rabi ni rabi eh kaji abin da sai mata kaza bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma wasalau kitaba lokacin da da da sako wasiƙa ya kai ga shugaba alaihi salatu wassalam eh kala yace kala li rasulina sai yace ma wa'annan ƴan sakon da suka kawo da suka kawo da suka kawo takaddan sai yace musu abin da yace musu atashhadani lahu bi risalati yanzu ku kun yadda musailama manzon Allah ne ko sai kun kun tabbatar Allah ne ya aiko shi kun shaida faqala na yuka ce eh mun shaida faqala sai manzon Allah manzon Allah ya ce musu faqala rasulullahi sai manzon Allah ya ce musu laula annar rusulu la naqtilu lidarbatil la naqtil da ba duk manzanni ba ba sa kashe mutum haka nan ba dalili ba yace la darabtu anaka anaka anaka kuma wallahi da na sare wuyan ku gabaki da ta ji abin da sai manzo Allah ya ce mishi daga nan shi ma manzo Allah ta balau sai rubuta shi ma sai sai aje sai rubuta mishi headline sai yace baka tabar sai rubuta mishi wasiƙa shi manzo Allah sai rubuta wasiƙa abinda yace min inda Muhammadur Rasulullah headline farko kalman da ya faɗa daga Muhammadur manzon Allah yace ila musailamatil kazzabi zuwa ga musailama makaryaci kaji sigan da manzo Allah ya mashi eh wannan makaryaci ba aiko shi bace an aiko shi sau saboda neman girma Allah ya tsare mu gabaki daya eh shi yasa kaga in kaga malami na magana akan harkan addini eh kaka ka fahimci cewa ka kana gani kai ka gane shikenan bari ka je kai ma kai abin da yake kure ne kure ne kar ka dauka a wai dabarar da yake mana kai ma ka gane bari ka je kai wallahi kure ne kaga sai ce sai ce da'awa ko sai ce kaza ne eh duk abin da kai aka tambaye ka ina aya ina hadisi me zaka ce kaga kure ne ko eh shi kaga sai musulmi musulmi ta kazabi shi gari yake wannan magana ai ai wannan ai neman girma ne kawai shugaba yake to sai rubuta min muhadir muhammadu rasulullah eh daga muhammadu manzon Allah ila musulmi ta kazabi zuwa ga musulma makaryaci manzon ya ce amma ba'ad yace bayan hakan nan fa innal arda lillahi yursuwa muna gaya maka ita ƙasa da ka ganta nan to na Allah ne ba nawa bane eh kai zaka ci cewa mu raba biyu naka rabi nawa a'a lillahi na Allah ne yursu man yasha'u yana gadar da ita ga wanda ya so ne eh shi Allah haka yake yace min ibadi daga cikin bayansa sai sai yace mashi wal aqibatu lil muttaqin yace karshe dai rayuwar karshe gabaki daya ina ga masu tsoron Allah ne dan Allah sai mutane ina tsoron Allah a bayin tsoron Allah to zamanin sina bakar aka gama da shi aka kashe shi eh shi usani mutar kazzabi ba eh Allah ya tsare mu daga sharrin sa gabaki daya mm to haka suke eh eh haka haka suke to shine Allah ya ce wallan au qala uhiya ilayya ko kuma yace shi ma an mashi wayi kamar yadda aka yi manzo Allah wayi walam yuwa ilayhi shay'an kuma ba ba ai mashi wayi ko ɗaya ba eh shedan ne kawai mashi wayi eh wa man qala sa'unzila mithla ma anzalna wanda yake shi ma zai saukar da sura kamar yadda Allah ya saukar to wa huwa almustahzi'una to wannan mai izgili ne da ubangiji fa qalu qalu har suna cewa law nasha la qulna mithla hadha ai mu muka so da sun ji an sako da aya aya daga cikin ayoyi alqur'ani sun ce ai mun so ma za mu iya faɗan wannan ba dai wanda yake cewa Allah ya komi shi ba kai wa za mu iya faɗa ka ji mu suke cewa Allah ya ce walau tara manzo Allah ya ce Allah ya ce ka bar su ya rasulullah yace kyale su walau tara da zaka gansu ya Muhammad izzulimu eh fi gamrati iz zalimuna yayin da gari azzalumai eh fi gamrati al-maut lokacin da malaika Azra'ilu yazo zai kafiran su da zaka ga wannan da zaka gansu a cikin wannan hali yace da kai mamaki zaka zaka zaka raina hankalin su gabaki daya zaka ga zaka sun wato sun sun saki gabaki daya eh fi gamratil maut suna cikin magagin mutuwa wal malaikatu basu aidihim a lokacin malaiku sun bude hannaye kawai suna cewa ya ayyukan nafsu ukhruji nafsiki ya ke rai fito da kanki kawai ba wani magana a ce ya ayyukan nafsu mutma'inna irji ila rabbika wannan mu'mini ne amma fasiki mushriki kazibi shi ko za mu shi kadan ne ya ce ya ya za a ce mata ya shi nafs urjin nafsi ya ce wannan fita fita fito da kanki kawai to a wannan a wannan ranar zaka ga halin da suke ciki na bala'i ko eh za su gane kurin da suka yi wal maliku wal malaiku fasi aidihim malaiku sun bude hannu kawai suna jiran ran yazo a dafi da shi kawai eh ilaihim bidarbi da duka والتعذيب ده عذاب تروى eh qulun lahum ta'nifan ya ce musu za a gaya musu wannan domin eh sabunta maganar da suka yi sai Allah ya ce musu uhuruju anfusukum ya ke wa'in ya ko wannan rayuka munana ku fito da kawunan ku mana kawai haka za a ce mura Allah ya tsare mu gabaki daya eh ina kabidu abalaika ce don mu karkiran al yawma tuzawna azabul hud a ranan ran kafin ta fito ana gaya mata ta fito da kanta ana gaya mata yau fa za ki ɗanɗani abin da kika aikata yalla ina rahama a gurin kaga ƙarya ma Allah ƙarya ba ƙarin bala'i ba ne eh kaji ya aka za haka Allah ya ce musu sai Allah ya ce yawmul zauna azabul huni wannan rana za ku ɗanɗani azaba magaskanciya bima kuntu taquluna ala Allah saboda abinda kuke jingina Allah kuke faɗa kuna jingina shi ga Allah kuma ba a yi ba eh matsalan kenan gairar haƙi kuma ba gaskiya ba eh bi da'awatin nubuwati ta yadda kuke da'awan annabci kuma ku ba annabawa ba eh eh wa iha'i kadhib eh da karanta tsarar da magana akan ƙarya wa kuntu an ayati tatakbirun sai ga shi game da ayan ubangiji kuna girman kai eh tatakabbaruna anil imani biha eh kuna fasa kai kuna girman kai daga barin imani da ita wa jawabu kaga jawabin mukan da Allah ya ce manzo Allah yace walau tara wannan wannan da yake da zaka ga to jawabin ta gayi nan la ra'aytu amran azima da kaga babban al'amari eh walau tara izlimu fi gamratil mauti wal malaikatu basu aydihim yalla ki to la tara amran azima da za ka ga wa'annan makaryatan lo azzaluman nan lokacin suke magagin mutuwa yace da ka ga babban al'amari eh da kai mamakin al'amari da ka ga abun mamaki wanda yake da shi annabi ne yau gashi da kururuwa ina ihu ina fizge fizge eh Allah ya tsare mu gabaki daya eh ka ji abin da Allah yake eh wa kuntu an ayata takabir kun kasance game da ayoyin ubangiji kuna girman kai gabaki da Allah tsare mu da girman kai na'am ولقد جئتمونا مرادي كما بلغناكم أول مرة وتركتم ما كولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله بالغ الأمر والنوي
to shi ne ubangiji yake gaya mana a nan gure Allah yana cewa a yana cewa laqad haqiqa wa laqad ubangiji ya ce wa laqad haqiqa ji'tumuna furada eh kun zo za ku zo mana ne daya bayan daya eh kowa zai mutu shi kadai akai shi kabari shi kadai tare da Allah shi kadai eh kaga Allah yake za ku zo mani ɗayan baya ɗaya eh ya qala lahum idza ba'asu yace yayin da aka tashe ku tashi alkiyama daga jitu muna furan za ku zo mani ɗayan baya ɗaya mutafarridina an ahlan wa malan wa waladan a ranan za ku zo mani ba dukiya ba iyali ba yaya mutum haka zai zo kawai yace to ranan za ku sani eh kama kalakana kama kalakanaku awwal marra Allah ce kamar yadda nace ku huntayen ku urratan huffatan urratan irara ba takare ba riga aka aka aka aka lice ka eh cikin mahaifiyar ka dan uwa to haka za a tsaya gaban ubangiji da wannan siffa kaji abin da Allah ya ce kama kalakanaku awwal marra kamar da nace ku a farkon farkon farkon halitta din watara wataraktum ma hawalnakum yace kuma kun bar abinda muka ba ku a rayuwanku na duniya dukiya eh gonaki motoci mashina yaya eh shaguna duk an bar su a kawai wara azurikum ko bar su a bayanku fi duniya a duniya bi gari ihtiyarikum ba tare da ba tare da neman neman zabi a gare ku ba ashe ko ku zo da su ko kaka zo da su ba a nema ba ku kadai duk kun bar su kawai eh wa yaqulu za a gaya musu tambaya wa yuqalu lahum tawbihan za a gaya musu magana na fadakarwa ya ce manara ma kun shufa ku eh sai Allah ya tara alista gabaki daya dan uwa da kai sai ka bari kawai eh kana zaune sai ubangiji ke ce sai ubangiji ya ce maka shirkan nan manara kun ma ashufa ku ah to wani irin zuwa ne haka ban ga ku da mazkicin ku ba eh ban gan ku da masu ceton ku ba ba kun ce kuna bauta su cece ku bane a gare ni to ina suke Allah zai zai ga musu ce ya fadakar da su maganar da suka faɗa da dinna ka gani ai shi ba aku nan cece ku eh asnam kuma kan nan duke bauta ma to ban gan ku da su ba aliza amtu annakum fikum eh wanda kuna zata cewa annakum fikum ai bauta masa gaskiya ne eh bautan su gaskiya ne to ina suke ai sai ku kira su kai su zo su taimake ku ji Allah eh shuraka wanda kun hada ni da su eh ku kansu ku kanku kun bi karfin su ba balle ni amma kuka kuka hada ni da su laqad taqatta bainahuma ko eh Allah yace maganan muwasala yace sa hanyar sadarwa tsakaninsu da gumakan nan an yanke kawai eh ba magana kuma a wannan lokacin ai magana ta kare Allah ya tsare mu ya Allah sai ya ce to shikenan wa dalla ankum ma kuntum zama ashe shikenan ashe abin da kuke kuke zaton cewa zai cece ku ashe ƙarya ne to ga kun halakar da ku yanzu eh yanzu sun halakar da ku kaga suna cikin mala'i kenan Allah ya tsare mu gabaki daya na'am إن الله خالق الأرض والنوي يخرج الحي من الميت نعم.
ومخرج الميت من الحي نعم.
ذلكم الله فأني تؤفكون to shi ne Allah yake cewa inna la falikul habbi ubangiji shike irad da tsirai rai wannawa shike fitar da kutse na dabino in ba shi ba wanda ya sa eh Allah ne yake fitar da tsirai daga ƙasa yayin da aka shuka aka zuba ruwa ana jiran Allah ya fitar da shi eh ka duba da Allah yin zaga sai ga ruwa ya sauka ana ta shuka eh sai Allah ya girbi wani Allah kuma ya girbi wasu sai ga wani go- wani ya shuka ya fito kaba kaba sai wani ya shiga kuma bai fito ba to wane ne ke fitar da wannan tsirran Allah ne eh Allah bai ga dama a wani lokaci sai kuma ya sake shuka sai ga Allah ya fito da shi eh to wa ke fitar da wannan Allah ashe dan adam ya kamata ji tsoron Allah in Allah ya ga dama ka saba mashi da ka saba mashi ya ki- ya- ya ki fito maka tsirrai ba to me zaka ce ai kaga akwai matsala ko amma da ke Allah shi rahimun ne sai ka sabe shi kaje kai shuka kuma fito fito zazzab Allah ya muna wafaka eh na la falikul habbi wan nawa yukhrijul hayy min al-mayt shike fitar da rayayye daga matacce gabaki daya eh kal insan kaman mutum ai kaga dan adam dan adam ana shirye mai ana shirye halittar sare a cikin mahaifiya ko eh ruwan haihuwan uba da uba suna haduwa sai sai kaga gawa ne ba wani abu ne amma sai ga an hada shi a cikin mahaifa sai Allah ya hura mushi rai ka gani duhu ne ka ga duhu fa dan uwa ba wani iska zafi ne eh duk abin da ka ci in yaje ciki ya ci da ya fi abin da ya kai- ya kai shiga shi ma yanzu ka sha ruwa mai zafi in ya shiga ciki din nan sai ya zama kamar shi mai sanyi ne abin da ke ciki cikin kawai amma ka dan adam yake ciki ko haka zai rayu yana amfani da numfashin mahaifiya tana jin motsi tana jin komi Allah an ba Allah ba ke wannan to shi kada ya isa abu abota masa eh shi ke fitar da rayayye da magabantacce eh ka dubi tsuntsu mana sai ya kwai kwai ka san ai gaba ne ko kamar jubayin da Allah ke yi sai ya hura mishi rai ya raya su to wannan duk duk kudura ne da Allah kawai wa mahrujul maiti min hayy yakan fitar da matacce daga raye ma eh Allah yakan yi fitar da matacce eh daga raye gabaki daya eh za ga mace ta samu ciki dan kuma yana cikin kuma ya rasu ita uwan kuma tana da rayi tana da rai kaga ai matacce ne rayi ne fitar da ba ne matacce sai kuma a fitar da matacce a cikin kuma wa yake fitar da shi Allah Allah ne mai wannan to kaga ya isa mutum dan adam ya bauta ma Allah kare kawai eh Allah yake fa anni tufakun to me isa kun san haka eh ke fitar da tsirrai shike fitar da kutse na na hure sai itatuwa sannan shi ke fitar da rayayye da matacce sannan shi ke fitar da matacce cikin rayayye to fa anna tusrifun eh eh shine ke to me isa me isa kuke eh juya kuke juya imani daga barin imani da Allah da manzo Allah kuna bauta ma wani Allah ba Allah ba in dai kun so shi yake wannan to me isa kuka sauya imanin ku da Allah kuma kuna imani da mushrikai wanda ba su muku wannan ba su ba za su yi wannan ba to me za ku ke bauta musu me yasa ba ku bauta ma wanda ke tasarrufin wannan al'amari eh ba kai fa tasrifuna hal imani ma ya burhani me yasa ba ku kuke kin imani tare da garuwan hujjoji cewa Allah kadai ne abin bauta shine Allah yake mana magana anan eh Allah ya tsare mu gabaki daya eh shine kita shine nam falikul فالق الأسباب وجائل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا na'am ذلك تقدير العزيز العليم to shi ne Allah yake ce mana nan falikul isbahi Allah shi ke tsago eh wa yake yake tsago umur eh lokacin da rana eh za ta fito wannan jijijijin Allah ne ke fito da shi alaman ta fito kenan to falikul isba to shi ke alaman fitowa eh fitowa daga asuba take alaman fitowa eh umur wa ulama yabdu min an-nur an-nahar shine alaman hasken rana gashi yafi ya keto wannan fasifadin da yake wata jajjajin na ya fito eh to Allah ne yake ta asuba bayan an sallar asuba ka gani gab da gari waye za ka ga irin wannan abun ya fito to alaman cewa ga rana ta taho eh sai gari na da haske sai gari na haske sai gari sai gari ta wule gari kawai ya ya abin to wake fitar da wannan Allah to shi wayannan allolin suna yi haka haka ba su domin yasa bauta musu shine Allah yake mana magana anan eh kaga minan nurun nahar na na, na hasken rana eh min an zulumatil layl daga duhun dare eh wajailul layl sakana kuma Allah shi ya sanya mana dare lokaci ka tsatsu ka samu natsuwa ka huta eh lokacin hutunka ne da rana ka je nan ka je nan ka bi dibata ka yi aiki ka gaji ka yi wannan ka yi abubuwa to da dare sai ka huta eh sai ka samu lokacin huta eh wata aya wadda ce wallahi libasan eh dare sutura ne a gare ka dan uwa kaga zaka sa gajeren wandon ka da dogon wandon riganka kai ta zagaye gidanka ko sai ka fito ka shimta tabarma a kofar gidanka ko a cikin ka shimta kankanka ko ka sa irin yan shara ko ka sa isin gidan da kwanta ba wannan zai ka don mene to kai haka da kai haka da rana mana kaga ba zai yi ba to libasan sutura ne ga dan adam eh wanda bai da bayuka za ga fito cikin dare ya zagaya ba wanda ya san me yayi ya je da ya koma ko to kaga ai laila libasan kenan sutura kenan Allah ya sa mu dace sai ce waje anna nahar ma'ashan aka sanya yini ya zama lokacin neman rayuwa abinci eh lokacin rayuwa dan uwa lokaci ne ake buki lokaci ne ake ake suna lokaci ne ake zana'ida lokaci ne ake taron siyasa lokaci ne ake zabe lokaci ne ake noman go ake noma lokaci ne ake girbi duk abin da kai ne harkan kasuwanci sauransu sai ga duk da rana ne ake yin sa ko saboda mene hasken rana in banda hasken shugaba ne zai bayyana yanzu za ka kasuwa ai kamar rana ne yanzu me isa hasken annabi ne isa ya bayyana Allah ya sa mu dace hmm fa ja'ilul laylin sakana shine Allah ya sanya mana dare don mu samu natsuwa eh taskunu fi halka min at-ta'bi eh halitta ya huta saboda wuyan da saboda saboda gajiyar da yayi ya huta yanzu muna tashi nan me zaka yi kwanciya me za ka yi bacci ka huta kana taji ka ji kamar kai komai ba to Allah ya sanya mu da mu haka kaga ya kamata mu gode masa mu bauta masa ko washamsu wal qamara sannan Allah ya halicci rana da wata a gabaki daya to anan da Allah yake min lissafi da Allah wanne dodo ne kowanne gunki ne ya daya daga cikin wayannan akwai shi akwai a cikin su akwai wanda zai fitar da tsirrai akwai wanda zai fitar da zai fitar da mina ke sha hure eh ba shi akwai wanda zai fitar da raye a cikin matacce a cikin raye ko raye a cikin matacce kaga ba shi akwai wanda zai sa ra'a zai sa shi zai fito da zai shi ke fito da rana yayin da asuba ta yi ba shi a cikin dodonin da suke bauta ma akwai wanda eh akwai akwai wanda zai fito da rana ko fito da wata kaga ba shi duka ba su ina cewa shamsu wal qamar husbanan Allah yace dana da wata mun sa su ne eh hisaban awqat domin a kiyaye adadin lokuta eh adadin shekarunka adadin rayuwanka inda ba rana ba wata ba za ka gane ba ai ba za ka gane ba eh inda ba ɗaya daga cikin ba guda biyun nan to ba za ka iya lissafin rayuwa ba yanzu da Allah jiya ba jiya ba rana ta yi ba to da ta fada kuma ba ko da gari ya waye ba mu ba sai sai mu ce kuma jiya ta wuce ba yanzu magriba magriba ta isha ta yi ko na saba take to ba wannan gari ba nan yini ya wuce ba yanzu ba ba haidai dare ba to ka je inda Allah yake ka ka gane akwai dare akwai rana in ka yi ni ka kwana sai ka ce nawa daya yanzu duk wanda aka haife shi a wannan rana in Allah ya kai ba gobe me za a ce daya yanzu wanda ya rasu a yau gobe gari ya waye me za a ce mashi daya kaga daga nan za a ga lissafi ko to shine Allah ya ce wa samsu wal qamaru husbanan wata da rana Allah ya halice su ne bayan amfani da suke ma dan adam amma alama ne na gane hisabi lokuta eh shi sa Allah ya samu na gabaki da eh Allah ya samu dace ay yajriyani e bi hisba bi hisbani kama fi ayat rahman yace suna gudana ne ta yadda za a gane lissafi kamar yadda yazo a cikin suratul rahman eh Allah ya sa mu dace eh wa shamsu wal qamar bi hisban yace kaga rana da wata an yi su ne domin hisban lissafi eh lissafin rayuwa da kwanaki gabaki daya eh yanzu kun ga ajin maka wata ramadan ko tun muna cewa daya idan mun kwana mun yi ne sai mu ce daya mun kwana mun yi ne sai mu ce biyu ko ba haka ake ba har yau gashi muna 20 da nawa da tara to da ba watan ba ran nan fa kage ba kashi kaka ba shi yanzu da watan nan da da aka ce watan sha'ban ya ya kare ko ya ga ce an ga wata ya nuna watan sha'ban ya kare yanzu watan ramadan ne to da ba watan fa na za gane na ragar ramadan zai gano ba zai gano ba to shine Allah yake gaya mana wato wannan abin da ku gani Allah na mana magana kawai yana nuna mana kudurinsa ne eh mu ji tsoron sa ba eh shi Allah abun tsoro ne zul jalal wal kiram Allah ya sa mu dace na'am eh zalika taqdirul aziz al alim kai gaskiya halittan halittan sama da ƙasa din nan gaskiya wannan abinda Allah aka ambata a baya din nan takdir eh kudurin Allah ne kuma aziz mabuyayi ne a cikin mulkin sa gabaki daya kuma alim masani halitta ne shi Allah eh kawai shine Allah ya tsara wannan Allah Allah ya isa girmama ka sallar ajir da ruwa ikram na'am wa huwa allazi wa huwa allazi ja'alakum an-nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr na'am qad qasamna al-ayati liqawmin ya'lamun to shine Allah yake ga mana anan guri Allah yake cewa wa huwa shi Allah nan dai da ya lici sammai da kasai gabaki daya ya lici wata da rana eh yake fitar da raye a cikin matacce yake fitar da matacce a cikin raye yake fitar da tsirrai a da ƙasa to wa huwa allazi ja'ala lakum nujuma to shine ya sanya taurari ma to anan gurin idan aka tambaye masu bauta ma goman kai to menene allolin nan suke yi kenan su ba su iya halitta ba su ba su iya samar da abinci ba su ba su iya rada matacce ba su ba su iya kashe kashe raye ba su ba su iya kaza ba su ba su suke halittun sammai da kasai ba su ba su suka halittun watanni wata da rana ba sannan ba su suka sanya taurari ba to me ina alantakan kenan anan kaga tun anan ya kamata eh masu bautan su su gane cewa sai kure ga baki daya amma yake shari'a na gurin Allah ne ai kaga ba su gane ba eh inna la yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha Allah yakan shirye da wanda yaso kuma ya bar da wanda yaso duka cikin mashiyan Allah ne eh mun gode Allah da kai musulmai masu imani da tabin ka Allah mun gode eh wa huwa allazi ja'alakum nujuma Allah shi ya sanya muku taurari da tahta dubi hafi zulumatil barri wal ba'r shi kuma amfanin tauraro bayan hasken da yake nuna mana bayan kuma su kimiyya har technology suke amfani da shi na gano wasu abubuwa daban duk wannan da kake gani ana aka kera kumbo a horar sauransu dinnan duk da dalilin wayannan taurarin ne gabaki daya kaga ilimi ne technology ko ilimin sai duk da shi aka yi to wa'annan taurarin da ka gani Allah ce bayan har bayan wa'annan abubuwan da da suke da tashi amfani da su kun gane ko sai ce to yake Allah ya ce to waje an laku nujuma da ta hata dubiya sai muka sanya muka taurari don ku gane ina za ku je ta ina za ka je kai gaban ne ko kai arewa ko kai kudu ne idan da ba taurari ba za ka gane ba e fil barri a cikin duhun dare kana tafiya a daji na za ka gane gabas kai na gane are ka arewa kai in ban da tauraro ba za ka gane ba haka Allah mai hikima ne sannan wal bahari eh idan kana cikin jirgi irin manyan jiragen na teku manyan manyan tekunan nan idan ka tafiya na gane gabas ba shi ne Allah ya ce ba aina ma tuwallu fa sammu wajhu wallahi eh masu irin wannan guri din da suka juya kawai su bauta ma Allah daidai ne amma kai ilimi ya samu eh Allah ya sanya taurari eh su ne za ku gane ga yadda kake kana cikin ruwan nan kuna tafiya kana duba taurari wannan taurariya ai guri kaza take fitowa lokaci kaza lokacin zafi ga take fitowa lokacin sanyi ga ba gunda take fitowa to ai nan gunda take fitowa nan ne gabas misali ko ku a gabas maso yamma ka gane ina gabas take sannan ina kudu take na arewa take za ka gane haka to shine Allah yake magana hmm huwa allazi ja'ala lakum nujuma litatadu biha fi zulmatil barri wal bahri eh a cikin dufan dufan daji dufan eh wal bahri da dufan kogi fi asfar a cikin tafiye tafiyen da kuke gaba ke da eh kada fassarna ayati Allah ya ce duka muyi bayani ayoyin mu ne wanda za su ƙara dalalata ala qudratina wanda suke ƙara nuna mana ikon Allah da kudurarsa gaba ke da to kaga wannan duka tauhidi ne ita ma wannan abin da suran ta tara tauhidi sai magana kisan anbiya sai annabawa eh ita annabawa tana magana akan kadaita Allah tsoron Allah girman Allah da matsayin sa ita abin da take magana ke yanzu ko wannan kai ka san Allah ai Allah ne ka san Allah lalle mahalici ne babu wani babu babu mare hakan ne zai hada shi da wani auren bauta in ba dabbanci ba hmm in ba rashin rabo ba eh Allah ya sa mu dace eh tun Allah ya ce karba sana ayati muna fasa Allah ji muna bayani ayoyin mu ne dalalati ala gurin take nuna akan Allah mai iko ne yake take nuna akan iko mun ji ubangiji eh li qaumin ya'lamun ga wanda suke tadabburi eh mai tadabburi ana so kai ka rika tunani a cikin al'amarin ubangiji kar ka zama kar ka zama kawai kuruma eh dukan dura dukan dura a ka rika tsaya cikin halittun Allah ka gani ikon Allah jibayin da Allah ya shimfida ƙasa ga ta a kwance ya hore maka kuma ita wannan ƙasa din ya hore maka me zaka ita eh ka dauke ta ka samu diganka ka samu fartanyanka ka samu gatarinka ka haɗa ta ka kwaba ta kai sarrafa ta Allah ya baka babu wani matsala ita Allah Allah ya hore maka to ita wannan alƙar kasa da Allah ya halitta maka kake gani kake kake kake ganta in banda in banda ubangiji wa zai kirkire ta kaga shine sannan ka dubi sama yadda ta ga dama Allah ya ga dama ta ga lokacin da Allah zai kawo kaga tana ruwa ina ruwan yake fitowa a ina yake kai baka sani ba baka sani ba kai dai kawai zaka ga ruwan ne yana zubowa amma baka san da akai ba amma za ce baka dai ga sihaba siqar girgije ga yana yana haduwa yana haduwa sai ya taho zai taho ruwan ne bai tafiya da kanshi kawai ba ba ai mashi izini ba ko yana tafiya a sama yake tafiya ruwa yake tafiya ba tare da ya sako kansa ba sai an mashi izini kuma in zai sako sai ya rika sakowa daidai da yadda zaka amfana daidai zaka amfana amma duk ranar da ya sauko ne da daidai ya wuce yadda za ka amfana to kaga gida za su rure shagadan sai kuka sai koke-koke za a ta yi to wannan ya nuna maka Allah mai iko ne dan uwa ka duba ana haka sai ka ji tsawa tsawon nan ka ji ta ƙara kar amma in bada Allah na rike ta kowanne tsawon ma ba ta shi ka ka rude ba ka rasa da za ka je ba amma kaga sai Allah sai sai dauke maka tsoron da firgici kawai ka ma saba kana ganin dama duk lokacin damina ana yi eh kaga walƙiya ta walƙa haka kawai rasa menene waya ne take haka walko menene Allahu a'lam kawai sai ga ta walƙa kawai to wannan kuduran Allah ne to wai duk wannan bai sa dan adam ya bar abin da Allah yake bari ba duk wannan bai sa Allah yayi dan adam yayi abin da Allah yake yi ba sai ga yana yi abin da ya ga dama gani yake yana da wani iko da opportunity nashi dan uwa baka da komi in baka bi Allah ba Allah ya tsare mu eh shine tadabbur kenan eh liqaumi ya'lamun eh ga mutane suke tunani suke dabbur cikin halittar Allah gabaki daya to ana so ka rika duban halittun Allah kana tunani eh wanda zai kara maka imani gabaki daya Allah ya tsare mu gabaki daya yasa maulamu shehu shehu mun sanda da kuna zaune kuna kuna magana suka yace subhanallah subhanallah shi koi kudirin Allah ina gani ayan ayoyin Allah ne kawai yana kallon ka yana kallon ta ayan Allah ke kallo suka yace subhanallah tsakiya ta daga Allah kai kana gani kana kallon kana kallon malami ne kai shi ko yana kallon kudurar Allah ne a tare da kai ma kawai bi ba lakin Allah inda Allah ya tsara sai ka ce subhanallah ba zai minti biyu ko uku bai ce subhanallah ba sai haka rayuwar shi take kawai to tsantsan tsanin tadabburi fi harqin lahi a cikin ina tunani a cikin halittar Allah amma haramun ne kai tafakkuri fi zatin lahi eh kai tunani akan zatin Allah haramun ne ya Allah yake wani irin sifa yake a ina yake ya yake gudanar da al'amarinsa a wannan haramun ne eh Allah dai Allah ne eh rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai kawai shine zaka tabbatar haka yake Allah kara mana imani yan uwa eh Allah mun gode maka da kai musulmai eh duk wanda zai musulmi wallahi gode kuma ya tsaya ya rika makan bakan shi asamin game da halittar rabbil izzati halittun Allah eh zai kara maka tsoron Allah in kai niyyar aikata asha zaka ji ya doce ka a girjinka wannan kudran tunanin da kake yi a kashi game da shi kawai eh Allah ya tsare mu gabaki da na'am wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda na'am ana fasanna allati liqaumin yafqahun to Allah shi yake to huwa alladhi ansha'akum Allah shi ya halicce ku to su wayannan masu bauta maguma kai me isa ba su ce wa'annan alloli suka halice su ba in an aka tambaye su man kalakar samatu lafiya zai lai kullu da Allah to ku ke mota ma kuma kai to waya da kisa mai da kasai ce Allah a to me wannan me yasa ba su ce wa'annan alloli suka halice suka halice su ba kaga yanda mata mutiya take da ko eh in Allah bai shirye ba shikin za ka haka to kaji yan uwa ka sani wa wallazi an sha'akum kuma kaga an maganar sammai da kasai da taurari da wannan da kaza sai aka dawo kan halitta gabaki daya mm dan tabbatar din kai din nan eh ga wanda yi ka wa huwa allazi anshakum shi fa ya halice ku Allah min nafsin wahida daga rai guda daya irin annabi adam alayhi salatu wassalam lokacin da yanci annabi adam ya kwaba shahidi yayi yayi shi siffan dan adam ya hura mishi rai ya kira mala'iku ya kira halittu ya ce su mishi sujada suka ba su sujada shi ne ya ce ba zai yi ba don me ba za ka yi sujada ba ya ce a'a kalace shi da kalace da wuta kalace da kasa ta ya za a yi ma wanda ya aka dace da kasa Allah ya la'ance shi gabaki daya shi kuma annabi Adam daga nan Allah ya hore mishi Allah ya halitta masa yana kwanci a cikin aljanna kawai sai ga sai wai sai yana cikin bacci kawai yana jin daɗi kawai sai wai ga sai farka sai gama sai gaba cikin kyawa a kusa da shi kawai kyakkyawa ga gashi ga wannan ga wannan jikinta eh kamar ka taba jikin kawai jini ya fito ashe halittar Allah ne Hawwa'u kawai shi ke ya sa hannu kamar zai tafi ta kasan Allah ya riga ji ba wa ɗan adam e sha'awa namiji sha'awar mace Allah ya ƙawata sannan ya ƙawata mace mace na ma sha'awar namiji ai e Allah ya riga ƙawata shi ke nan ya ce mashi a'a sai ya fita ya faɗi sadaki eh sai ya ba sadaki annabi adam shine ya faɗi kalmar shahada eh shine ashhadu an la ilaha anna muhammadu rasulullahi sannan ta zama halattun shi to anan aka fara samun juna biyu eh aka haifi kabilu da yar uwarsa to bayan bayan abin da ya faru ya faru tunda ba tare muke yi ba yanzu aka sako su duniya sannan aka haifi habila da yar uwarsa ikilima ya kace to ba dauki ikilima ana ta da kabilu sai ya dauki habila hada shi da yar uwan kabilu kaga dan haka ake yi kuma uwarsu dai uban su daya amma ku dubar zuriya yake zuriya fa ana yi sai ya ce hurman alaikum eh an haramta muku gabaki daya ka gani to a ce dukkanmu nan daga adamu ne da hawa'u ko eh to shi Allah ya ce min nafsin wahidatin daga rai kwara daya Allah ya halice mu eh wannan ran kana da shi ina da shi wancan na da shi wani ba wanda bai da shi duk kuma ran nan guda ɗaya ne ba eh Allah ya sa mu dace balle ce ga gasu a kasuwa da yawa balle naka ya gudu ka so ka kara ko ka sai tafiya bare ka aje ko eh Allah ya tsare kawai sai Allah yake cewa min nafsin wahidatan daga rai guda daya fa mustaqirrun akwai wanda yake dadewa a mahaifa wa mustawdu'un akwai wanda kuma ake fita da shi adadin lokacin shi yayi eh kar fasalna ayati kaga nan an gaya mana yadda Allah ya halice mu gabaki daya Allah ya kalba suna ayati liqaumin yafqahu Allah yana bayani ayoyin shi ne rarrabe mana ayoyin shi daya bayan daya amma liqaumin yafqahun ga masu fahimta wanda suke da fahimta ka ce akwai qaumin la yafqahun eh akwai wanda ba sa fahimta amma wannan Allah yana magana da masu fahimta ne eh yanzu wanda ke bata wani Allah ai ba su fahimta ba ga wanda ya rice ku kuma kuna bata wanda ya rice ku ba ina ifqahi a nan gurin kaga ba fahimta ko eh Allah ya mana gudunmuwa ga baki daya hmm to kaji abin da yake na'am وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نعم ومن النخل من تلها كنوان دانية نعم وجنات من أناب والزيتون نعم.
والرمان متشابها وغير متشابه نعم.
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمي إن في ذلكم لآت لقوم يؤمنون to shi ne Allah yake gaya mana a nan gurin kun ga ayi magana halitta mu yadda aka yi mu ko eh kaga yadda Allah ya bayani yadda aka halice mu ko eh an an same mu ne tsakanin haihuwa uwa da uba eh Adam alayhi salatu wasalam sannan an same an same mu daga ruwan haihuwa kaskantacce eh mustaqarun wa mustawdun shi ne Allah yake karfa sana da ligom yafqahu Allah yake wa huwa allazi shine dai Allah nan da da yake umurni ku bauta mashi wanda ya aika manzon sallam wa huwa allazi anzala minas sama'i ma ke saukar da ruwa daga sama idan bai saukar da ruwa sama ina zaka je zaka sha zaka yi wanka zaka yi noma zaka yi wani abu ba abin da zaka iya ashe shine mai wannan to fa shine ya ce ka bauta masa dan uwa shi yace ka nisanci abin da yake zo ka ninsa shi yace kai abin da yace kai kana yi shine babban alamar tambaya Allah ya tsare mu eh huwa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shi ya saukar da ruwa daga sama fa kharajna bihi nabatan kulli shay'in Allah ya ce daga ruwan ya sauka ƙasa sai mu fitar da tsirran kowanne irin tsiro kowanne irin tsiro eh na ciyayi irin ciyayi Allah ya ce ruwan ya sauka sai ga sai ga tsiro ya fito na shi kawai ko ba haka ake yi ba idan ana samun ruwa biyu ko ina za ka ya zama kore to waye wannan wane ne wannan Allah shi ke raya ƙasa bayan ta mutu yanzu ƙasar matacciya ne yanzu za ka shuka yanzu za ka in kaje ka ɗauko masa za ka je ka tona a cikin turɓaya ka shuka mana za ta yi to ka ga matacciya ne amma yayin da aka Allah ya sauko da ruwa fa ya za ta kasance rayayya kenan Allah ya sa mu dace eh kaji inji ubangiji haka fa arajna bihi muka fitar da wannan tsirrai bihi da wannan ruwan da ya sauka daga sama nabata kulli shay'i tsirran dukkan irin dukkanin iri ko wani iri eh kulli shay'in ba duk wani iri kalan iri na tsirrai sai da ya fito ya fito saboda ruwan da Allah ya sauko yan fito ko shi gashi na fitowa kaji fa harajna minhum khadiran Allah ya zama fito da shi wannan irin wannan irin da ganye korin shadab ka ganshi abun sha'awa eh zaka gani a haza eh arda zafrafa sai kasa ta dauki kayan ado ko ba haka ba yanda za gane cewa idan ayi ruwa farkon damina kowanne guri ya ciyawa sai baka sha'awa ya likita ya ce maka ai duk lokacin da an kana da matsalar ido lokacin da aka yi ruwa ciyayi suka fito duka to ba to in kana kallon irin wani ciyayi idon ka na ƙara ƙarfi ne kaga wani ma wani wani wani asiri na Allah asiri daga cikin boye kisa ga masu moda kan sai gida gida sai su zagaye da ciyawa da shuke shuke ko da shudi wasu saboda yana ƙara musu wasu abubuwa sai zo sai a kawo mishi kujera ya zauna sai daga kallon ciyayin da aka gaggiyar aka kwakwafe su haka suna ƙara mashi lafiya ido ga sanyi na jawo mashi a jiki kuma eh da itatuwa haka Allah ya samu dace hmm to kaji hadiran bi ma'ana ahdar kore shatab eh nukhrij minhu Allah ya ce muka fit muke fitowa da wannan tsirran babu sashe ba kore shatab habban mutarakkiban sai kaga kwaya ce ta fito ta zama tsirroi sai ka tana tafiya mataki kan mataki nan sai ka ta saki ta saki gofa daya mataki da yana tana ka tafiya ta saki gofa daya ka dubi inda Allah ya kaka inda aka shuka masara mana ai haka take yi tana tafiya tana sakin gofa haka za ta tafiya za ta sama ko dawa ne ko gero ne haka za ka yana tafiya mutarakiban daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan mataki zuwa har yanzu kuri matakin da zai fitar da abin da ake bukata a samu to wannan fa Allah ya ce duka wannan yana mana safi ne ga yanda ke gudanar da halittar su kawai idan Allah in bada Allah ya faɗa a cikin Qur'ani kai zaka sani to shi Allah ya ce ma farda bi kitabi shay Allah ya ce babban komai ba ina nan a cikin littafi a cikin Qur'ani yasa in uwa mu musulmai mu rike Qur'anin nan kada mai wasa da shi kar mu bar yan fo wallahi su raba mu da wannan alqur'ani su samu mu mun dabi'a a rayuwarmu eh kar ka yadda eh kada shi Qur'anin nan a abokin hiranka dan uwa rana dare da rana eh kana karantawa Allah ya muna muwafaqa ga baki daya eh ayyar kau ba'dwa ba'dan ka sumbulin hidatu wa rahuma eh haszo eh kamar yadda ake samun zangarniya eh shi ma haka zaka aiki na tafiya ga ko har ta kai ta cika da ta cika ga baki daya wata aya tace yace tace fi kulli subat sumbulatin mi'at habba kowanne zangarniya na dawa Allah yace guda 100 ne a ciki kaga kowanne kodugo da masara kenan guda 100 kenan da ka gani haka Allah yace kullu zumbulatan yace ni habba. kowanne zungarniya da ka gani to ya bayan guda 100 ne a ciki Allah ya sa mu dace to ji ba an banda Allah ya faɗa wa ya sani kaga ba wanda ya sani Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa min nahari haka daga dabino eh eh habar nan wa yabdalu minhu wa min dal'ihi min dal'iha daga cikin kutsenta jiba yanda yanda take tahowa yanda kutsen dabino yake tahowa ya rika fitar da hure ga baki daya kinwanun eh har ya kai ga unsa dadin daniyatu yaga suna kusa da kusa wannan dibino na kusa da wannan kamar ya kusa ya goye goye goye da wannan wannan ya kusa ya goye da wannan eh Allah ce wa Allah Allah ce wa jannatin yace da lambuna ga lambuna nan kayan marmari daban-daban alayyahu eh eh alayyahu ya kuwa ka duba eh ga alayyahu ga ya kuwa ga rama ga zogala ga wannan duka kayan marmari duk ubangiji ne ya kirki ya samu wannan eh min al'anab zaka kuma ga ga ga ainihin inabai daga cikin inabai nan ma duk gashi a cikin gonaki wa zaitun da itatuwan zaitun war ruman ga ruman ma shi ruman wani ice ne wanda zaka ganshi dan uwa eh in ka ganshi za ka ganshi kaman gwaiba ne amma wasu na ce shi gwaiban bature shine ruman eh icen shi da kasa zaka ce kaman icen wannan abu ne da suke ce mishi icen lalle shi haka yake sai ya diga ya diga fitar da dogayen itatuwa a gindin a gindin shi yi sama kuma sai ga ya fitar da wani hure sai ga yana fitar da abu kaman gwaiba gwaiba gwaiba haka amma ba gwaiba bane shi ake ana kiran shi ruman ne eh Allah ya samu dace to duk Allah ne sai Allah ya ce mutashabihan akwai wayanda sun yi kama da juna in ka gansu wa gairi mutashabi akwai wanda basu kama da juna ba in ka gansu zaka kaman sun kama da juna eh wasu kuma basu kama da juna ba eh a launinsu da komi za kaman abu ɗaya ne amma ba abu ɗaya bane eh samura samara kuma wajen ƴaƴan din nan Allah yake unzur ya kai wanda Qur'ani yake magana da kai ko wanda Allah yake magana da kai yace ka duba ka je ka dubi wa'annan halittun din eh iza asmara a ila samari ka dubi ƴaƴan itatuwan ka gani zaka ga akwai wanda suka kama da juna akwai wanda ba su kama da juna ba ai eh zaka gani yanzu misali ai dan uwa mu dawo kan mangoro mangoro nan ai kaga mangoro mangoro ne ko amma duka yayan akwai sunayen su itatuwan ma akwai sunayen su ko da Allah babu ta shabiya bane misali wannan sai a ce maka dan kamaru ne ai mangoro ne wani ko sai a ce maka kan biri ne ko kuma a ce ai mangoro ne wani kuma a ce aka mai koshiya ne ai mangoro ne wani a ce maka kuma a mai gawasa ne duk ba mangoro bane itacen mangoro ne ko to sai a yi ruwa sai su yaya su nuna duk wanda ka ɗauka ka ci ɗan ɗanunsa daban yake lala ba haka bane ka ga mutu sha biyar a ido kamar abu ɗaya ne don ka za ka za ka ci a bani mene mangoro ko ba haka za ka ci ba da ka za ci a bani a dala ba ni mangoron nawa ne mangoron nan haka zai ce za ka ce amma shi wanda ya san su bana zuwa fa ba ni mangoro amma mai kaza to kaga mutu sha biyar su yi kama da juna to wa gairi murshabiya akwai wanda basu kwana juna ba menene da Allah ka duba eh kaga goji dai ai da kankana kamar sun kama juna ko amma a yanka goji a yanka kankana a ce ai maka ai maka da da Allah a ce ka dauki ɗaya ka sha wani zaka dauka kankana zaka dauka goji ba sai an sarrafa shi to kaga kaga kaga kaga ido murshabiya amma a wajen a wajen amfani gairi murshabi ba su kama juna ba ko Allah ya sa mu dace to wannan shine Allah yake gaya mana unzur ka duba ya kai mai magana ya muhadibun nazar itibaran ya kai wanda Allah yake magana da kai duba eh wanda zaka lura ka gane gaskiyar lamari kawai ila samar zuwa ga ƴaƴan itatuwan da Allah ya halitta eh duba lemu ai kaga lemu bai kama da lemu bai kama da me za a ce ba a ga bai kama da ayyuba ba ko a bai kama da ayyuba kowa ya gani ai eh amma kuma kulba ikon Allah da ai ruwa ruwan nan da aka yi sauka a sama shi zai ba lemu shi zai ba mangoro lemu ka sha ka ji tsami tsami kuma ruwa ɗaya ne to waya aka yi haka ne a kudurin Allah ne haka Allah yi ne fa abin ya kasance to mai irin wannan eh ya kamata ka sabe ka ya kamata ka sabe shi haka bai kamata ba Allah ya tsare mu gabaki eh sai ce ila unzu ila samari idza asmara dube dube ya itatuwa idan yanzu ka zama ya'ya a wala ma yabdu yadda suke fara girma kai ba hoya ka gani kai yadda ya fara girma eh ya kike gani abun yake kaji wa ila yalihi lokacin kuma da ya fara bira ya fara nuna zaka ya canza kala kuma aiko eh zaka ya zaka ya canza kala in ayaba ne sai ka ta girma ta yi mai ka ta fara ja to me nuna maka wannan ta fara nuna hmm kaga yan'i ta bira ta fara nuna idza azra kaifa ya'ud eh ito idan ya zama ya bira din nan ya zai ya koma da inda yake ba zai koma ba nabi zalika ala yati Allah ce kai wannan fa kaga wayannan abubuwan da Allah ya lissafi daga cikin manyan ayoyin Allah ne kar ka dauka karami ne eh to a cikin allolin da suke bauta ma wanda Allah ne zai zo ya ɗaya daga cikin wannan dala akwai shi to wai su kafirai me yake damun su ne wanda musiba ta same su suke bauta ma wani Allah ba Allah ba yanzu duk wanda ya san wannan ya bauta ma wani Allah ba gari mu kure bane Allah ka tsare mu da bautan wani Allah ai dalalatu ala qudratihi ta'ala wanda ya nuna mana ikon Allah ne mai sarki ala bu'si akan lalle akwai tashi alkiyama eh Allah ya baka kaci ka koshi ya baka kayan marmari daban-daban kaga dama ka sha ayaba in ka sha ruwa ka dama ka sha ka ci ayaba Allah ya baka wadata ya rufa maka asiri kaga dama ka ci kankana kaga dama ka sha lemo in kaga dama ka ci gwaiba in kaga dama ka sha mangoro kaga dama duk wannan ni'ima ne Allah ya maka dan adam eh yayi mana don mu samu ka samu daman daukan karfin azumi gobe kuma dan Allah wannan ba ni'ima bane to wai afala tashkurun ba za ku gode mai iman Allah ku bauta masa ba ku kiyaye dokokinsa Allah ya ba mu kun kiyaye wa na'am
وجعلوا لله شركاء الجن وخلق لهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون to sai Allah yake ga mana eh ni bizalika la ayati lalle wa cikin ayoyi ke nuna kuduran Allah madaukin sarki akan za a yi tashar kiyama eh wa gairu da wasu ai da wasu sakamako da za a ba kowa a hannunsa gaba ki da eh kowa za a hisabi abinda kai a baka takaddanka a hannu eh a ranar Allah ya tsare mu gaba ki da eh li qaumi yu'minun dukkan wanda za su imani da Allah eh kaga anan ka duba li qaumin fa Allah ya ce ga jama'an da yu'minu wanda suka imani da Allah ana magana wanda imani shike shike kaza kamar Allah ya gane kudurin Allah da abubuwansa hasu bi zikiri liyanna mun tafi'una biha bi iman domin su suke amfana da shi saboda iman da suke da Allah bi la bi kafir sabanin kafirai su su kafirai suna ci arzikin musulmai ne eh suna ci saboda arzikin mu'minai ne eh duk abin da kafir ya ya taka matsayi ko to albarkan musulmai yake ci eh albarkan musulmai yake ci in dai da ka da kaga mai samun Allah eh mai zuwan samun Allah yana ci ya sha ya komi yana cin albarkacin muminai ne ai eh bayan Allah yake ci ai Allah ya sa mu dace domin Allah ya tashi zai azaba sai ya dudu ainihin bayan Allah sai ya saukaka kaji yanda Allah yake Allah ya tsare mu ga baki da an ce lokacin da mala'iku suka zo annabi Ibrahim suka mishi bisharan samuwa da da matar Sara sai suka daga nan za su wuce wajen wajen annabi Ludu ne za su je su halakar da garin to kaji annabin Allah zai ci zai tausayin dan uwansa sai ci ah yanzu za ku wuce ku halakar da garin eh sai sai ga an ce ba za a halakar da garin ne ya ga annabi Lutu na ciki sai ce to yanzu mutum gari idan da fasikai kafirai amma za a samu mini mumini goma za ku yi halakar da gari suka ce a'a yace to to in aka samu mini biyar fa garin zai halaku suka ce a'a idan ya kai mumine uku ko hudu uku ba zai ka halaka da garin zai halaku suka ce a yace to idan mumine aka samu mumine biyu fa a garin duk ba su imani ba sai mumine guda biyu zai zai halaka da garin yace a yace to idan aka samu mumini ɗaya fa a garin zai yi halaka da shi suka ce a sai ce ai a cikin ta akwai annabi ludu a ciki sai sun ce za su je garin su halakar da garin to shi kuma sai yana tunanin ai annabi ludu na garin sai suka ce sai da tambayi suka haka yi sai suka ce mace wai sai sai sai malaika malaiku suka ce mace a'a ai mun san akwai annabin Allah ne gaban sani mana ai za mu kubutar da su ba da su halakar ba daga nan sai haka ne shi ya kwanta alai Ibrahim alayhi salatu wa kaji yadda bayan Allah suke son juna da kaunin juna eh ba mu kuma mutu ya kosa a ji an taba wani ba Allah ka tsare mu gabaki daya mm to kaji to shine yake ake ce yake cewa duk wannan Allah ya yi liƙomi yumin ga mutane wanda suka imani da Allah eh bila bila bi kafir eh sabanin kafirai ga baki daya eh idan da ake duk duniya ba musulmi duk kafirai ne ai ba za a bar duniyar ba ko ko ku gane ba to Allah na duba nashi ne ai Allah ya samu dace yake waja'alu lillahi sai gashi suna sanya ma Allah duk wannan abin da Allah ya yi musu sai gashi suna sanya ma Allah shuraka abin bauta duk fashe irin wannan amma gashi ina sai suna hada Allah da wani abin bauta eh shuraka jin eh abokan bauta eh masu musu biyayya suna aljanu eh ada'u bi ibadati awsan sun hada kai da mutane suna ma eh suna ma guma kai da'a suna bankon su bauta eh wa halaqu eh wa halaqu wa halafu wa halafahum sun saba bautan ubangiji fa kafa yakunu shuraka ya za a ce ku kama bauta mun Allah ga wanda yake baku ku ci ku sha ga halittun da Allah ya kurjin dadi eh ji Allah wa harriqul launin bani ne wal banat sai suka kirkiro mashi ma wai ai Allah yana da yaya mata yana da yaya maza ma kaji kaji musifa ga baki eh wa hadrun bani eh sai suka jingina ma Allah wai da wai Uzairu dan Allah ne kaji eh wa banati bi gairi ilm suka jingina ma Allah yaya mata ba ta da ilimi ba sai suka ce wai mala'iku yayan Allah ne eh Uzairu dan Allah ne kuma mala'iku yayan Allah ne subhanallah amma ya shirku sai ya taba daga abin da suke hada shi da shi ya Allah ya bar shi da wannan ya Allah ya ce subhanahu kai Allah ya tsarkake daga bayin daukar da namiji ko ya mace wa ta'ala ya daukaka ya barranta amma ya sifu da aka amin da suke dingina mu Allah da shi dadin nan eh Allah ya tsare mu eh badi'us samawati ko بديع السماوات والأرض نعم.
أن يكون له ولد نعم.
ولم تكن له صاحبة نعم.
وترى كل شيء نعم.
وهو بكل شيء عليم to shine Allah yake gaya mana din nan huwa ba- huwa badi'us samawati wal ardi shine ya fara kirkiro samai da kasai eh babu gurin da Allah ya gani an yi sama yace bari ya zai irin ta ba shi shine ya kirkiro ta kawai samai bakwai shi ya kirkiro ta kawai eh ba wani gurin da ya gano yace bari ya zo yi ta an- anan ba a- ba shi eh ba wannan gabaki daya bari su ba wata da shi bikin san mai da kasai mabda'u wa mafarin su min gairi misali sabi ba ta da wani ne yayi ya je gani ba shi Allah haka yi su to in haka ne anna yakun lahu walad wanda ya kirkiri san mai bakwai ya kirkiri kasai bakwai ya za a ce kuma yana da da to me zai da da me zai da da kaga ai wannan babban magana da ma- magana magana babban magana ne walam takul lahu sahibatu shi kuma bai taba bai da mata to ba Allah me zai da mata wanda ya rika mai da kasai me zai da mata to hmm kaji wala kulli shay Allah shi ya ji dukkan komi min sha'anihi eh daga sha'aninsa eh yaga dama yayi kawai Allah yayi eh min sha'anihi an yuhlaku sai sai da yaso ya halitta Allah yayi sai sama da kasai kawai Allah shaka yake wa huwa bi kulli shay'in alim ya Allah madaukin sarki ko bisa dukkan komi ai Allah madaukin sarki shi gaba a alim ne masani ne gabaki daya hmm Allah masani ne sadaqallahu alazim صدق الله العظيم abin da muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da kure kuma Allah ka yafe baki daya Allah ka shi ibada mu da ayyuka mu na alhairi muna addu'a kullum Allah ya ji kan maulamu shi Usman Abbas Allah ka jaddada mashi rahama Allah ka jiga malamin mu limamin malam Jumari da musu gafara Allah ka jiga limaman mu na wannan gari da naibobin mu da muka rasa Allah ka jiga usulan wannan gari Allah ka jigan wannan mai wannan garin alzar ka ke ga misrawa gafarta masa Allah ka jigan mahaifiyarsa Allah ka jigan mahaifinsa shi ma Allah ya jigan shi misrawa gafarta masa Allah ya jigan iyalansa da yadda suka rada aka rasa suke raye kuma an sa rayu lafiya su tsara lafiya Allah ya gafarta musu ne da gauru su baki daya muna addu'a duk wanda suke ba mu gudunmawa ga wannan da wannan ci gaba da karatu Allah ya musu kai da alheri Allah ya biya musu bata na zari da badiri Allah ka taimake su ka taimaki ayi matan zurin su baki daya Allah ka cikin iyayen su ga gafara ka nawar kabarin su baki daya wanda suke raye kuma Allah sa da su lafiya ubangiji Allah kai ka jidda mun cikin dukkan al'amuri baki daya kuma Allah kada ka jidda su cikin dukkan alheri baki daya Allah ka raya mu akan gaskiya ka ka dauki mu akan gaskiya da mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam wa salatu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh